A jasar daunar kwan shi ba na bako ba.
To bai a jasar daunar kwan shi ba na bako ba.
Mina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
Ta bare eh.
Gashi ya aje ya gudu. Ta Kai a jasar daunar kwan shi ba na bako ba.
yawwa.
Ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
Ta bare eh.
Gashi ya aje ya gudu.
Ta A jasar daunar kwan shi ba na bako ba.
yawwa.
Ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
Ta bare eh.
Gashi ya aje ya gudu.
Ta a jasar daunar kwan shi ba na bako ba.
To.
Mina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu. Bismillahi huwallazi da ke yi mana.
Baba, ahadin an samadin tabara da famun ko baba, da yaushe roƙonka ne yake kai mana kada baba, da sarki yanzu ya zama ta wuce dazu ta bare e.
gashi ya aje ya wuta A jasar gaunar kwanci ba na bako ba, yawa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
kai salati gundan amina mai martaba Baba, ahali har ashabihi suna kan gaba baba, rabu sa da sharifai cikin su babbar gaba Baba.
rabu sa abdullahi gwarza mai ladduba ka saka har ni har da kwankwasiyar mutu yanzu ta bare e.
gashi ya ade ya buta A jasar gaunar kwanci ba na bako ba, yawa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
sallama al'ummar kano nake yi maku Ogo, kundirara dauda ka hoto mai yi maku ogo, yanzu zancen tabare ta biyu nake yi maku ogo, tabare ta biyu o ya ade ya gudu yanzu ta bare e.
gashi ya ade ya wuta A jasar gaunar kwanci ba na bako ba, yawa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
muka ce za ta bare kuna musanta mana Ogo, muka ce ta watse kuna musanta mana ogo, handamiya a kano kawai ku da dangana gwamnatin musa ya yi ayyuka sun wuce dazu ta bare e.
gashi ya ade ya wuta A jasar gaunar kwanci ba na bako ba, yawa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
ka ji wai rainin hankalin mutanen kano Ogo, wai yana gwamna ya je ya karbi sardauna ogo, ta bare masa wai yau ya aje sardauna ogo, a faɗinsa yanzu ayyuka sun wuce dazu ta bare e.
gashi ya aje ya wuta A jasar gaunar kwanci ba na bako ba, yawa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
maganar za ta bare nake misalta mu Ogo, maganar ta waje nake kwatanta mu ogo.
zantikan manza ne da owa ke yi maku ku tuna kuma yanzu ayyuka sun wuce dazu Ta bare e, gashi ya aje ya wuta a jasar daular kwanci ba na bako ba.
yawa Ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
ga daidaita sahu ba zan bu babur ba Ogo, nagari nake babo ba zai matsa min ba ogo, gashi ta kai bai sha da rawani na yi ba ogo.
maganar banza gashi ya aje ya gudu yanzu Ta bare e, gashi ya aje ya gudu ta a jasar daular kwanci ba na bako ba.
yawa Ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
handamiya a cikin jihar Kano ta mutu Ogo, wawuriya a cikin jihar Kano ta mutu ogo, maganar yan tabare ake jiki ya mutu ogo.
duka sun laushi gashi ya aje ya gudu yanzu Ta bare e, gashi ya aje ya gudu ta a jasar daular kwanci ba na bako ba.
yawa Ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
Dan sarauta in an kamai naɗi an masa. Dan saraki in an kamai naɗi ya masa. Inda ɗan gado ɗan haye yana can ƙasa. Ku yi saurare zana ɗan masalta shi a yanzu.
Ta bare e, Gashi ya aje ya wuta.
a jasar daular kwanci ba na bako ba.
Yawwa.
Ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
Ba sarake in yi naɗi naɗi har jika. Dubi lami da sunusi in kwatanta maka. Kaji gwamnan bankin kasar mu yanzu haka bai aje ba zan kira shi dan mata a yanzu ta bare eh gashi ya aje ya huta aje sargaunar ban shi ba na bako ba yawwa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu handamiya dai shugaban ta yau ya gudu babu zancen rawaninsa ya aje ya gudu yanzu saura tsakin cikin ta kansu gudu kuwar kuma shawara nake baku a yanzu ta bare eh gashi ya aje ya huta aje sargaunar ban shi ba na bako ba yawwa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu Kwankwasiya a jihar Kano muna hamdala. Ƙauyuka birni duka dai muna hamdala. Dan kwaɗan Musa ko ta ko ina ya kula. Dan saraki kaji dan maji da a yanzu.
ta bare eh Gashi ya ade ya huta.
aje sargaunar ban shi ba na bako ba Yawwa.
ina shaida muku gashi ya aje ya gudu Kai, yanzu ayi dalla dalla ina kwatanta muku. Ayi filla filla ina musalta muku. Kwankwasiya sai ayyuka take yi muku. Gwamna dan Musa, sami dan majida da a yanzu.
ta bare eh Gashi ya aje ya huta.
aje sargaunar ban shi ba na bako ba Yawwa.
ina shaida muku gashi ya aje ya gudu Ah, yanzu Yanzu ta kai su makanike suna kuka. Oh, ya ajara waninsa an yi mai wanka. Na ji ma 'yan zakin ciki suna kuka. Ku aje kuwa, don ku ya aje ya gudu yanzu.
ta bare eh Gashi ya aje ya huta.
aje sargaunar ban shi ba na bako ba Yawwa.
ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu kai makahon doki ji shawara ta kai inda duk za a yi tsere ta bare ma kai yanzu wai ka ba jihar kanan muwa ya kai za ku ce rabi dan gidan majida da a yanzu ta bare eh gashi ya aje ya huta aje sargaunar ban shi ba na bako ba yawwa Ina shaida muku gashi ya aje ya ah gudu yanzu.
kun gani ne mai tambura na sardauna tunda ko ya aje dole kwato bakina ya aje ya gudu kun sani mutane na Ah, ta bare ah, gashi ya aje ya gudu yanzu Ta bare eh gashi ya aje ya gudu ta aje sargaunar kwanci ba na bako ba.
yawwa Ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
kwankwasi ya sai ayyuka take yi mu.
Yanzu, gwamnatin musa ayyuka yake yi mu.
yanzu, ayyukan kwankwasa yanzu zan misalta muku ku yanzu.
tuna kuma yanzu ayyuka sun wuce dazu Ta bare eh gashi ya aje ya gudu aje sargaunar kwanci ba na bako ba.
ta Ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu.
lafiya tari taimako take yi mu.
Yanzu, dubu CRC tallafi take yi mu.
yanzu, makarantu sai agaji ake yi muku yanzu.
gwamnatin musa ayyuka yake ya wuce dano ta bare eh o ya aje ya gudu ta aje sargaunar kwanci ba na bako ba yawa ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu a kirkiro makarantu kawai ake yi mana yanzu ga wudilga kuma nozu wasu da yi mana yanzu Mu a harkar ilimi muna faɗiya mana.
Yanzu.
Gwamnatin Musa alaka na girman ka a yanzu.
ta bare eh Gashi ya aje ya gudu.
aje sargaunar kwanci ba na bako ba To, ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu titina an buɗa su na shaida mu.
yanzu Kudu da arewa gabas da yamma an yi mu.
yanzu Haska titin mu ta ko'ina ana yi mana.
yanzu Titina haske ko'ina da injinsa a yanzu.
ta bare eh Gashi ya aje ya gudu.
aje sargaunar kwanci ba na bako ba Yawwa.
Ina shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu Ga gadon sama gwamnan Kano yana yi mana.
yanzu Gwamnatin Musa ayyuka yake yi mana.
yanzu Yanzu farni na ruwa jihar Kano ya yi mana.
Yanzu.
Ƙauyuka birni ko ina ana yi mana yanzu.
ta bare eh Gashi a aje ya gudu.
aje sargaunar kwanci ba na bako ba Yawwa.
Ina shaida shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu Ga kilomita biyar biyar ana yi mana.
yanzu Batu polo kaligamman duk ana yi mana.
yanzu Kaga birni har ƙauyuka muna jinjina.
yanzu Gwamna dan Musa, sani dan Majida da a yanzu.
ta bare Ha, eh Gashi an je ya gudu.
aje sardaunar kwanci ba na bako Ashe?
ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu gashi ma harkar lafiya tana tafiya yanzu haihuwa kyauta gwamna ne yake bibiya yanzu kuma ga likitocinmu ma suna saudiya yanzu gwamna ne ya biya da su gyara kwalinsa a yanzu ta bare eh gashi ya aje ya gutta aje sardaunar kwanci ba na bako she ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu har da gandu da bai tukan shi zan yi mu yanzu dubuci gwamna kano yana mutunta mu yanzu har da yanzu yanzu jima ina kwatanta muku yanzu sane da irabi idan gidan su laifana a yanzu ta bare eh gashi ya aje ya gudu a aje sardaunar kwanci ba na bako ya ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu har da makon mishinan kudi yana yi mana yanzu dan mutanen gaya taimako yake yi mana yanzu babu musa a shi ma yana mutunta mana yanzu gaba da sarki dan saraki ga ishe ka a yanzu ta bare eh gashi ya aje ya gudu ta aje sardaunar kwanci ba na bako shai ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu har algon na kano yana mutunta mana yanzu sanne da titan arziki muna jinjina yanzu sanne kan toman dala ayyuka yi mana sanne yanzu garin danga muna ta gaishe ka a yanzu ta bare eh gashi ya aje ya gudu a aje sardaunar kwanci ba na bako haka Ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu har da nasir agalawa ma yana yi mana yanzu shugaban crc madobi ya yi mana yanzu Baba Umar ta raunana mutunta mana Yanzu.
sannu baba jinjina nake yi maka yanzu ta bare eh gashi ya aje ya gudu a aje sardaunar kwanci ba na bako Ha!
Ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu Garkuwa ta marayin Kano tana yi mana. An yanzu ci hawa ukwarai tana mutunta mana.
yanzu Sana sawo hajiya balaraba ta yi mana. Sannan yanzu SA amma a gwamnatin kwankwasa yanzu.
ta bare eh Gashi ya aje ya gudu. Ah!
aje sardaunar kwanci ba na bako Yau!
Ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu Kun ji zancen ta bare ina kwatanta mu.
yanzu Tafiya ta yi tafiya ina musalta mu.
yanzu yanzu har ma rawaninsa za na shaida muku Yanzu.
ya yi mai nauyi da ko ya aje ya gudu yanzu ta bare eh gashi ya aje ya gudu a aje sardaunar kwanci ba na bako ha ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu kaji garin danga yana biyan baitika yanzu na jira bi itilin na kara ma baitika yanzu ga masoyi na kwarai da ba na shayin haka yanzu gaba daidai jan kwarai mazan dazu da yanzu ta bare eh aje sardaunar kwanci ba na bako ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu me na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu ta bare eh gashi ya aje ya wuta aje sardaunar kwanci ba na bako yawwa Ni na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu ta bare eh, ta bare eh ha a da sardaunar kwanshi ba na babuwa me na shaida muku gashi ya aje ya gudu yanzu aje sardaunar kwanci ba na ba